بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da kuma sauran mu ta wannan kafa ta yada labarai na gidan TV na Bonfere da kuma radio muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna shida ne ga watan Rabi'il Akhir hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1441 wanda ya dace da 31 ga watan Jambiye miladiya 2021 a satin da ya gabata idan yau abu suman cewa malam ya muna bayani a kabin da shahi al-mutajara insha Allah yau kuma malam zai muna bayani bisa ga abin da shahi al-mas'uliya na fatan Allah shi jagoranci Allah ƙara fahimta da ikhlasi da kuma dacewa suna annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am al-mas'uliyya ma da insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wannan kafa ta yada labarai tabon ferai mai ma'ana ta wayar da kai na kusa da na nesa da waɗanda suke aiki tare da mu duka gaba ɗaya muna yi kowa sallama wadda addinin musulunci ya yi tattale bayan haka muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama da nasara muka zo a wannan wurin domin gabatar da karatu kamar yadda muka saba daga karfe tara zuwa karfe goma na safe duka ran juma'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna falalarsa ila yau min alƙahu ya rabbal alami to satin da ya gabata mun tattauna akan almutajara da abinda wannan kalima take nufi da irin nau'uka gwargwadon abinda lokaci yake bamu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga cikin kalima ta almas'uliyya muga ita ma abinda gurgudun abinda hadisi babu ko ba haka ba kalima ta almas'uliyya kamar yadda muka saba za mu cirato asalin kalima ilmul ishtiqaq da ilmul sarf asalin inda kalima ta samu tushe wanda zai taimaka maka ka fahimci inda zaka shi yasa da yawan waɗansu da suke gabatar da darasi ko abin da ya kama da haka ba su yi bayanin asalin kalima ba sun baro gini tun ranar zane an baro kyau tun ran aihuwa kamar yadda hausawa suke cewa kalima ta almas'uliya ta samo asali ne daga sa'ala an gane ko yan an ce sa'ala shine yayi tambaya wani lokaci larabawa suna cewa sala yayi tambaya duk da yake wannan riwaya ta warshe ta zo da shi sala sa'ilun bi azabin waqi to amma in ba wanda an ka fidda alhamza bane sala ba shi na nufin tambaya bane sala yana nufin abu yana gudana sala ya silu shi yasa aka sanya ma godubi wanda ruwa suke bi a sai an gane ko sabanin kuma sala da sadun shine sala ya sulu ya tunkuda an gane ko as-saulatu tunkudawa wani lokaci kuma ana kiran as-saula daula da karfi saboda mai mulki shi yake da ikon tunkudewa to sa'ala yas'alu su'alan tas'alan mas'alatan sa'ala yayi tambaya yas'alu yana tambaya is'al ko sal duka ana ce ana cewa is'al kuma ana cewa sal dama fi'lan wasu fi'lan lugha masu alhamza kamar akhadha da akala da sa'ala suna da abin ga ana iya cewa sal ko a ce kul an gane ko ko a ce khuf duka ana iya abin nan wato shi sa'al da yana da guda biyu is'al was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun sal kuma sal bani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab is'al yi tambaya ko sal tambaya an gane ko wato su'alan ana cewa su'al tambaya kuma ana iya cewa tas'alan an gane ko shine shi ma tambaya masdar ne nashi Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa sa'alnakum fa'ataytum wa udna fa'udtum wa man akthara tas'ala yawman sayuhrami a wata raya kuma wa man akthara tasa'ula yawman sayuhrami kaga tas'alan dai sa'alnakum mun tambaye ku fa a'taytum kuka bamu wa udna muka dawo muka sake tambaya fa uttumu kuka sake bamu kamar da Allah ya ce wa in uttum udna ko ba haka ba wa man aksara tas'ala yawman duk wanda yayi yawaita yawan tambaya yawman wata rana sai yuhrami za a hana shi saboda yawan tambaya ba zai abin nan ba to dan haka dai as-su'al da mas'alatar anufin tambaya shi yasa ba ake cewa ina da mas'ala ta ilmi kinan abin da ya shafi tambaya ta ilmi an gane ko to shi tambayan nan malamai suke cewa abu ne wanda yake yana da ɗaci mun san abubuwan da suke da ɗaci ta hanyar ɗanɗana ga baki shine wato abin nan kamar maɗaci misali ko gunan shanu kamar da ake kiranta gunan shanu ko kwattowa wasu nau'uka ne na itace To amma shi sha'ir ya ce a'a tambaya ita ce abu mafi ɗacin abin da ya ɗanɗana a rayuwarsa. An gane ko duk da yake ce an ɗanɗana mutum azaba ta hanyar yadda yake jin raɗaɗinta a zuciya to ita ma tambaya haka take. Sha'ir ya ce balautun nasa karnan ba'da karni fama ra'aitu illa khattalin wa qari wa zuqtu mararatal ashiya'i turran fama zuqtu shay'an amarra min as-su'ali. balautun nasa karnan ba da karnin na jarrabi mutane karni bayan karni jama'a daban-daban ya ce to famara aitu ban ga kowa ba illa khattalin wa sai khattal mutum mai yawan girman kai wa da kuma mai kyama an gane ko ma wadda aka rabbuka wa ma qala kuma al-maqliyu da larabci wani lokaci na zakkuwa da ma'ana qala shay'a ya abin da nashi ya soya shi al-baydul maqli shine wanda aka abin nan aka soya za a ce. To don haka dai ya ce wa zuktu mararatal ashiya'i. Nan yana magana ne akan mafi yawanci mutane da ya ce fa mara aitu illa khattalin wa qali don bayu a ce duk mutane sun kasance haka mafi yawanci. Ya ce wa zuktu mararatal ashiya'i turran na ɗanɗana marara ɗaci ko ɗacin abu turran duk abin da ka san ana ɗanɗanawa. wai ma'ana duk abin da ka sai na ɗaci na da zai ce to fa ma zuqtu shay'an amarra min as-su'ali ban taba dan nan abu mai ɗaci ba irin tambaya ina fata an fahimci shi yasa tambaya tana da ɗaci wani lokaci sai an sa hakuri musamman malamai wajen fatawa da kuma mutumin da bai san abu ba ko almajiri yayi tambaya sai ka iske abubuwa sun rikici kuma yana da kyau ka san yadda ake tambaya da girmama wanda zaka tambaya da irin yadda ya kamata ka tambaye shi da usulubin da ya kamata ka tambaye shi saboda da yawa daga cikin ɗalibai sun rasa wannan ladabi tun zai kira ta waya yana da tambaya wani lokaci ma sai ka iske ko sallama bai yi wani lokacin kuma zai sallama ko ne ce ina da yar tambaya ba a ce ma tambaya yar inda ka san ta to ai ba sai ba sai ka tambaya yar din nan ba ka cire yar din nan saboda mi saboda bai dace ba ka ce ina da tambaya amma yar tambaya ka rena ta to kuma kai baka sani ba kaga yana da kisa abin da ke sa wani ma ya kashe waya ko wani ya bifin ka in ka kira ya ce ina da tambaya kaga abubuwa ne duka ya kamata a san adabul fatwa ka dibi mausu'a ta Abdul Aziz As-Sandi ko As-Sindini yayi bayani fatwa ga adab na musulunci daban-daban cikin su ya kawo adab al-fatwa ko wato al-ifta na'am to bayan wannan abu na gaba wanda zamu je akan shi sai kalma ta al-mas'uliyya an gane ko shi kalma ta as-su'al kanta akwai bayani mai muhimmanci a nan shi ne tana nufin tambaya amma tambaya an gane ko sa'ala an shay'i ake cewa amma cikin alkur'ani ya zo sa'ala bi shay'i sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' to shi yasa waɗansu malamai suke cewa nan sa'ala yana ta'addi da an yana ta'addi da ba'un malaman kufa su sun tafi cewa huruful jar wani na iya zuwa wurin wani malaman basar suka ce a'a fi'ili wani na ɗaukan ma'anar wani fi'ili ne wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ibnu kathir yace ma tataqawwaluhu kenan dammana tatru bi ma'ana taqawwaluhu domin ba suna karanta shi bane akan gaskiya a'a kiran ƙarya ne suke yi wannan mazhaba ta basra ta kufa su banga ko madrasa su suka yi sabani kan wannan shi yasa sun tace anniyaba harafi ya biyo bayan harafi wadansu su fice akan at-tadammun wani malami daga cikin malamai in ban manta ba na Dubai ya rubuta littafi akan at-tadammun littafi da ya rubuta kan wannan mas'ala to don haka babi ne wanda yake wasa yana da faɗi sosai kan abin nan kuma a cikin usulin fiqh da balaga har yanzu a gurguje shine cewa kalima ta sa'ala tana nufin tambaya istakhbara an shay'i ko istafhama ya nemi tambaya an gane ko kenan nan sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a kenan istafhama ya nemi ma'anar sani waɗansu to kenan tambaya wani lokaci tana ɗaukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban shine ma abin da ɗalibin ilimi kamata ya fahimta lokacin da ke tafsirin alkur'ani ko lokacin da yake cikin nasoshi na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko a cikin shari'a domin wani lokaci za a yi shahi harafin tambaya an gane ko ba a kawo shi ba sai ka kaddara shi wani lokaci za a kawo shi amma tambayar ba zahirinta ake nufi ba shi ne abin da ke batar da yawa daga cikin ɗalibai tambaya tana iya ɗaukan ma'ana fiye da talatin ka dibi al-muhazzab fi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim namla ya kama ni fiye da talatin wanda tambaya take iya ɗauka misali ko ba shi ba in ka dibi cikin tafai za su gaya maka tambaya tana iya hita daga cikin asalinta amma zan ba da ɗan misalai kaɗan don saboda babi ne mai fa'ida sai mu ci gaba da bayanin mu ko cikin alkur'ani saboda akwai wadanda na ga maka su bu sai da kuma cikin alkur'ani tambaya ba tan dokan ba ana guda ba asalin tambaya shine ka tambaye abin da baka sani ba an gane ko to amma tana iya fita daga cikin wannan ta koma zuwa ga wata ma'ana yanzu in tambaye ka a muhammadun fil fasl shin muhammad yana cikin fasl shi na cikin aji ina tambaye ka ne to amma wani lokaci sai in mutum zai tambaye abu don saboda wani wata bucin wata bukata misali suke cewa ana tambaya للتقريف دان تبتت دا أبو فرعون يا تنبي النبي موسى أتكن سورة الشعراء قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين alam rabbika ashe ba mu ne muka rene ka ba tun kana dan karami kaga fir'auna ba wai yana tambayar annabi Musa bane cewa shi ya rene shi kuma annabi Musa ba wai ya jahilci cewa fir'auna ya rene shi ba to tambaya ce don tabbatarwa kamar yadda Allah ya tambayi mutane su suna cikin alamun zan wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba har ba ana cewa Allah yana tambaya abin da bai sani bane to kuma tambaya tana iya zakkuwa abin da suke cewa tana iya zakkuwa tana iya zuwa a matsayin kaskantar da wanda an kai ma tambaya an yi maka tambaya ne ba don ka bada amsa ba don a kaskantar da kai Allah ce yau mai da'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun shin yanzu wannan sihiri na za a ji maka fare bayan an ga su ga jahannama shin yanzu wannan sihiri na koko da gani ne ba ku yi idan ku ne sun ka sun ka daina aiki to kaga wannan tambaya ce ai don walakantarwa ina fata an fahimce ni to da ma'anoni dai daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu damuwa ba na dan kawo su ne babi ne da balagha da usulul fiqh haka labari shi ma fil asl ana tambaya ne abinda ba ana ba mutum labarin abinda bai sani bane ko ba haka ba yanzu ina iya baka labarin abinda baka sani ba to wani lokaci kuma zan iya baka labari abinda ake cewa lazimul fa'ida wato ma'ana kana ina da labarin abin amma akwai wata hikima da nake so in gabatar cikin ba da labarin zan ba da misali daya khurujul khabar an muqtada zahir wani kana bashi labari sai ce to ai na sani ba dole bane sai baka sani ba za a baka labari akwai lokacin da mutum zai bada labari sun kace li izharu dhaf wal wahn dan ya bada labari don ya bayyana wato kasawar shi da raunin sa misali a cikin suratu maryam zakariya ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni rabbi ya ubangiji inni wa hana al'azmu minni kasusuwa na sun yi rauni washta ala ra'su shayban gashi da yayi furfura ko yayi furfura to kaga zakariya ai ba ya ba ya ba wai bai san cewa Allah bai san halin da yake ciki bane amma don ya nuna raunin sa to wallahu ta'ala a'lam kalima ta al-mas'uliyya kenan kalim daga ismul maf'ul ne sa'ala yas- yas'alu ismul maf'ul as-sa'il ko ismul fa'il as-sa'il ismul maf'ul al-mas'ul wanda aka tambaya to sai aka yi kirkiro al-masdar as-sina'i as-sina'iyya kenan nan kamar kalima an kara mata ya'un da ta'un da ta'un wata ma'ana sai an ka ce al-mas'uliyatu shine wanda za a ba jagorancin abu shine suke kira da faransanci responsibility an gane ko responsibility da english an gane ko to almas'uliya na a larabci mun samu asalinta mas'ul ne wanda za a tambaya sai aka kara ya'un da ta'un a cikin turanci english responsibility a cikin faransai responsibility to shi ma a cikin responsibility kinnan kalima ce wadda guda kalimomi ne aka hada respond an gane ko domin wagga kalima tana yawa ma daga faransanci turawa ingilishi suka ɗauke ta domin response da, da faransi da english ana kiranta answer shi yasa malam bashi ce amsa to respond ko reponder shine ba da amsa ability ko ability yana nufin hali ko iko ko ilimi ko kwarewa na ba da abu sai zama to kenan an ce responsibility ikon ba da amsa cancanta ba da amsa halin kasancewa ka ka isa ka ba da amsa to sai an ka samu shugabanci saboda duk abin da zai shigo za a tambayi mutum ina fata an fahimci wannan da kyau to sai malamai suka kakkasa ta akan ma'ana al'am da al-khas ita al-mas'uliyya in muka dauke ta akan wajhul 'am kamar yadda cikin mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira suke cewa al-mas'uliyya wato halun aw sifatun halun halina halun aw sifa hali ne ko na sifa man yus'alu ala amri wanda ake tambaya ga wani abu taqa'u alaihi tabi'atuhu wanda abinda zai biyo baya akan shi zai tabbata shi yasa kowace ma'aikata shugabanta ita za tambaya in an samu ni in an samu cikas da tasgaro shi yasa su turawa ba kai kai laifi ba amma idan aka yi laifi cikin ma'aikatar ka ko aka samu wata babban matsala sai ka yi resigning demisione saboda kai ne za a tambaya kan wannan banna da aka samu ka yi sakaci kwarai da gaske na biyu za ka aje matsayinka don a yi maka shari'a in ta ce a yi ma shari'a don kada a ce ka rike matsayinka ne don ka yi gudun shari'a an gane ko to suke cewa akhlaqiyan a cikin mu'jam na majma' al-lugha al-qahira kama akhlaqiyan a dabi'ance mutum ya zama to ya siffantu da dabi'a mai kyau abin ake nuni da mas'uliyya an gane ko to shi suke cewa iltizamu shakhs an gane ko wato mutum shi natsu shi bi an gane ko iltizamu shakhs bima yajibu alaihi qawlan aw fi'lan an gane ko mutum ya lazimci abin da ya dace ya aikata ko ta faɗa ko ta aiki shi ne abin da ake kira wato akhlaqiyar a ɗabi'a sanin ya dace shi ne mutum ya yi iltizami da abin da ya zama wajibi a kansa a kanun in an ce kanun shi ne dokoki an gane ko shi ne sun ka cewa al-iltizamu bi islahil khata' a tsayu don gyara kuskure alwaƙi wa alal ghairi wanda wani ya aikata tibqan lil qanun yadda dokoki suka tabbatar to almuhimmu dai wannan tsakarwa na ni game da abin da malamai suka faɗa akan abin da ake nufi da mas'uliyya almuhimmu dai mas'uliyya inda ta kai ta kawo shine ɗaukan nauyin abin da ya zama to yana sai auyanka mas'uliyya kuma gare ka sakamakon abin nan zai dawo to karam yasa ake mas'ul saboda kai za a tambaya mun fahimci mun fahimci wannan ko to yanzu sai mu zo zuwa ga karatunmu inda gizo ke saka tunda mun fahimci menene mas'uliyya mun fahimci mun fahimci gurgurun hali daga ina ne kalma ta mas'uliyya ta samu asali to sai mu yi bayani nan kan nau'i nau'i na al-mas'uliyya an gane ko nan ya kamata mu yi bayani akan almas'uliyya alfardiyya sannan mu yi bayani akan kafin ci ne almas'uliyya al'amma sannan mu bayani akan almas'uliyya alkhassa an gane ko sannan mu yi magana akan almas'uliyya at-takhassusiyya wanda take da alaka da wani fanni to duka waɗanda mas'uloli ne waɗanda musulunci ya yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya kuma ya kamata mu ɗan ya da haske a kansu tun da nau'i nau'i ne na al-mas'uliyat akwai al-mas'uli eh a majal masail jam'i ne mas'ala eh ita mas'uliya jam'in ta bil alif wa ta ake yi shi dama duk sunan da ya kare da da ta'ul marbuta to in za a bi shi jam'i sai a ƙara alif da ta'ul sai a ce al-mas'uliyatu almuslima sai a ce almuslimatu almu'mina sai a ce almu'minatu haka ake tafiya da shi sai da shi almas'uliyya in sifa ne ta abin da bai da hankali to nan ba jam'u mu'annasu salim bane an gane ko domin shi abin ba mu'annasu bane ina fata an fice da mutum mulhaqani bi jam'i mu'annasu salim kamar ma'ana an hada shi ne da shi an sanya mai suna domin ghairu aqli aka sama shi ko ko sifa ce ta ghairu al-aqil mun tafi akan fadar wasu an gane ko kuma su waɗannan sunayen idan damma ta zo za a yi musu damma amma idan kasra ta zo za a yi musu kasra in fatha ta zo kuma za a yi musu kasra ba a yi musu fatha ba a ce almas'uliyata a'a in dai jam'i na ba zai taɓa yiwuwa ba kaji ibn malik a cikin alfiya yace wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a wa ma bita wa alifin qad jumi'a duk sunan da da alif da ta'un suka sa ya koma jam'i yuksaru fil jarri ana mishi kasra a halin jarra kai yace wan nasbi ma'a da nasba kuma tare da ita an gane ko sai ka ce fahi wato yanzu waqa'at alaihi al mas'uliyatu ya zama to fa'ili an gane ko amma yanzu in ka ce wada'tu alaihi an gane ko ko allaqtu alaihi almas'uliyya ti ba ka mas'uliyata duk da ke mas'ulun bihi ne ina fatan ka amfahimci wannan to bari mu barta haka saboda mas'aloli waɗanda sai ɗalibai kuma amma fa'ida su wani lokaci saboda ba mu san iya mutane da suke sauraron wannan karatu ba to sai mu zo akan almas'uliyya alfardiyya tsarin turawa yana da hatsari sosai an gane ko domin mi domin almasuliya shine responsibility to yan ka ce responsibility su abinda a responsibility a wajen su shine abin da ya shafi haƙƙin jama'a da doka ta ƙasa ka gane ko amma game da abin da ya shafi haƙƙin kanka da abin da ya shafi haƙƙin Allah to nan babu responsibility sai suka kira shi al-hurriya alhurriya daga alhurru ne shine tataccen abu shi yasa ake kiran mutumin da ba bawa ba alhurru saboda bai da bauta ko kadan wanda ta hadu tare da shi ina fata an fahimce ni kuma nan da ake cewa alhurru ko harrara shay'a ma'ana ya yantar da abu ma'ana ya kwato shi ku kwato yancin ku ku kwato wani yanki ku yi harrara kaza to wannan alhurriya kin da suka kawo sai suka yi danganta ta zuwa ga haƙƙin Allah ko ga addini amma mas'uliya kawai ta tsaya ne a fagen mi a fagen abin da ya shafi dokokin ƙasa da dokokin rayuwar jama'a to wannan shine babban ma abin da ya saba ba musulunci shi sama muke son mu yi bayani kan wannan sai mu zo zuwa ga nau'uka da mas'uliya muna iya mu kalli mas'uliya tana da hali zuwa guda uku mas'uliya tsakaninka da ubangijinka mas'uliya tsakaninka kai da kanka sannan kuma mas'uliyya tsakaninka da bayin Allah kaga wannan sai ta zama to amma ba ma'ana khassa da suka basa ba in mun kalli wannan in mun kalli mas'uliyyar fardiyya abin da ya shafe ka kai karan kanka in mun ka kalli at-takhassus sai mu kalli kowane ilimi da kowane matsayi wanda Allah ba wani ni'ima shine mas'ul a wannan fage kowace ni'ima wanda Allah ya ba wani ka gane ko in mun kalli kasancewa dan adam cikin halaye kasancewa ka malami kana da mas'uliyya kasancewa ka jagora kana da mas'uliyya akan ka kasancewa ka mawadaci kana da mas'uliyya akan ka kasancewar ka kana mahaifi kana da mas'uliyya akan ka ina fata an fahimci nan mun kalli halin kasancewa ka kasancewa ka kana musulmi kana da mas'uliyya akan ka kenan masuliya tana iya zamantowa daya tana iya zamantowa biyu akan ka uku hudu bai itibari akan halin da ka sami kanka ciki to wannan shine abinda musulunci ya tanadi to sai mu zo zuwa ga neman shugabanci neman mas'uliyya ya halatta ko bai halatta ba da yawa daga cikin mutane su ce maka ai neman shugabanci kan wani abu ya ce shugabanci ba dole ba sai shugabancin kasa ai akwai shugabanci na al'amura daban-daban su ce maka ai haramun ne suna kafa hujja da waɗansu abubuwa cewa duk wanda ya nemi shugabanci ba zai Allah ba zai taimake shi ba a ba haka bane annabi yusuf alaihi salam ai ya nemi shugabanci qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim annabin Allah ne kuma abin da yasa aka kawo kisa dan mu koyi da abubuwan da suka zo na mutane na gari cikin alqur'ani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab mu ɗauki na kwarai in kuma ga kafin rai ne wanda yake mai kyau mu ɗauka wanda ba mai kyau ba aji musu abin su amma annabawa duka misalan su na gari ne an gane ko to amma shugabanci me yasa na annabi Yusuf ya neme shi suka ce yana zamantowa fardu aini yana zamantowa fardu kifaya fardu aini shine in ya zamanto babu wanda ya iya abin da ka iya cikin al'umma alhamdulillah kafir nan ya zamanto wajibi a kanka tunda tunda babu wani wanda zai iya daukar wannan matsayi amma in ya zama to akwai ma'ilmantan da za su iya daukar matsayinka to nan fardu kifaya ne kuma haramun ne inda ba za ka iya dauka ba ka san ba za ka iya dauka ba ka dauka shi yasa hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan Nisa'i al-Kubra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa innakum satahrisuna 'ala al-imara za ku yi guri kwaɗayi ko tseren reniya ko gudun jeniya wajen neman a shugabanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaha satakunu nadamatan wa hasra za ta kasance nadama ga mutumin da ya karbe ta kuma za ta zama to abin bakin ciki ga wanda ya karbe ta abin kai ciwo da na sani yace fa ni'matil murdi'a ma dalla da al murdi'a mai shayarwa wa bi'satil fatima tir da mai yayewa Fatima dama kalma ta Fatima asalinta daga yayiwa ne al-fita sha'ir jahiliya yace idza balagha al-fitamu lana abin da sabiyan takhiru lahu al-jawabir sajidina ala ayyati hal abin dufi anan kaga wannan suna tsiratar da mutum kan nema saboda al-murdi anan ba ana nufin mace ce za ta shayar ba ita al-imara a'a farko zaka ji dadi wa bi'satul fatima karshe zaka yi bakin ciki na tashi al-qiyama shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wai wata mace ta wata zasu ba mutum nono ba mun fahimci wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai zo cikin hadisi na Abu Dharr wanda da cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr inni araka da'ifan naga kana da rauni mutum ne mai rauni saboda jagoranci yana bukatar sai an samu mutum wanda a daidai da mutane wanda yake son zaman lafiya ai zaman lafiya da shi wanda baya son zaman lafiya shi sa aka gidan kasu akwai mutane waɗanda ɗabi'a su ba ta yiwuwa na abu su zai abin da suke so wani son ya kai abar shi ya cin naman mutane to ya za a yi don kada shugaba kamar mutum shi cin naman mutane shugabanci bai yi a'a shugabanci ba tsanani bane kuma ba sauki bane wanda ke son sauki a tare da sauki wanda ke son tsanani kuma a tare da shi tare da tsanani don wani ɗabi'a sa ba ta da kyau
shi in ba an tashi hankali ba bai bai yadda to sai mu alaihi wasallam yake ce ma Abu Dharr wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so gare ka abin da ke so maka ina wannan shi ne abin da gagare musulmi a yanzu la ta'maranna ala sunaini kada kai shugabanci daga al'imara ne domin al'imara daga amara ne umarni ne shugaba shi yake bada umarni la ta'maranna ala sunaini kada ka jagoranci mutum biyu ko mutum biyu karanci ma wala tawallayanna mala yatim kada ka jibinci dukiyar maraya a baka ita kai shugabanci ta asalin shi wala ta tawallayanna da an shafe wato abin nan ta'un farko ta tawalla ne jibinta al'amari mun fahimci wannan da kyau ko la ta'maranna da la tatawalla tatawallanna abin nan ne nunu nunu tawkid ta yi mubashir ga fi'ili sai zamanto abin nan mabni mabniyun ne ba a i'rabin sa wannan bayani ne malamai sun san shi cikin alfi min nunu tawkid mubashirin wa min nunu inasin kayru na manfutin to yanzu kenan waɗanda hadisan suna tsoratarwa ga mutumin da ba zai iya ba don ya ce mai araka da'ifan bayan rufi in an ce ba za a yi shugabanci ba ba zai yiwa ba domin mutane cikin su suna da rauni wani yana da jahilci wani yana da rauni wani bai san kaza ba wani bai san kaza ba wani yana son zalunci kenan dole sai an samu shugabanci sannan za a iya daidaita waɗannan al'amuran an fahimci wannan ko to wannan kenan bai nuna cewa dan mutum ya nemi eh, shugabanci wannan wani eh, abin nan ne wanda yake haramun sai dai ya san amsa in dai ya cancanta kuma ya san abin da zai ba da amsa gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan mun kari da eh, abin da eh, wannan mas'ala yanzu sai mu tai zuwa ga nau'uka na mas'uliyya kamar yadda muka yi bayani abin da musulunci ya tafi akan shi nau'uka na mas'uliyya waɗanda suke da muhimmanci sosai shine akwai abin da ake cema al-mas'uliyya ash-shakhsiyya ka gane ko shine mas'uliyya da ta shafi dan adam shi karan kansa tsakanin shi da Allah tsakanin shi da mutane to wanda ta shafi dan adam musamman sai tura suka fiddo abin da ake cema hurriyatul i'tiqad dan adam yana da izinin yana da ‘yancin ya zaɓi addinin da yake so. Mu wannan ba mu kiran shi hurriya, za mu kira shi mas'uliyatu li'tiqad. Ka gane ko? Kai za ka ɗaukan makanka nauyin abin da ka yi imani da shi. Domin an ce hurriya ya tsaya bakin duniya. Ranar tashin alkiyama za a tambaye ka aƙidar da kake a kanta, a kanta za a yi maka azaba ko ko a kanta za ka shiga aljanna. waɗanda suke kawo ayar la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy ba a tilasta su ma'ana ba a samu mutum addini don babu wanda isa ya saka addini domin addini cikin zuciya amma wani sai Allah ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga dama ya kafirci to ai cewa Allah inna a'tadna lidh-dhalimin naran tahdidi ne narkona tsoratarwa ne ana ina fata ana fahimta ta mas'uliyya ta farko akan dan adam shine aqida da ya yi imani da ita yi imani da Allah sannan kuma da bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai da su bauta mini addini na gaskiya wannan mas'uliyar dan adam duka ya dauko ta Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari lokacin da ya halarci mutane su suna cikin alamu zar ya fitar da su daga cikin tsatson annabi Adam wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ko zurriyatihim akwai qira'a alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allah ya dauki alkawari iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum tun daga annabi adam aka fitar da mu akan zance abinda mafi yawancin malamai suka fi akan shi an fitar da mu duk da kowa ba ko babu mai tunawa da wannan wasu kuma sun ta ce a'a kawai dai Allah ya kafa adillai da dalilai in ka zo duniya za ka gani ko kina ana magana haihuwa ne ba ana magana fitar da mutane daga cikin alamin karama amma tunda akwai nasoshi wanda suka tabbatar da wannan ba wata matsala wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su ta cikin alamin dhar tun mu da cikin kasan annabi adam bayan an fitar da mu waɗannan ko ashhadahum ala anfusihim an kafa musu dalilai ga sunan halittar sammai da kasai da abin da kamar haka sai Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kaga nan magana ce Allah yi su ko dan ta alastu bi rabbikum waɗannan dalilan da na kafa suna nuna muku cewa ni ne ubangijin ku bilisanil hal la bilisanil maqam qalu bala suka ce eh sai Allah ce to shahidna mutane suka ce mun shaida sai Allah ce to nayi haka an taqulu yawmal qiyamati ai Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ku ce mu mun rabkana aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko ku ce a'a iyayen mu sun yi shirka wa kunna dhurriyatan min ba'di mu kuma zaman to dhurriya bayan su ba mu sa abin da suka aikata ba bayan wannan sai Allah turo manzanni don su tunatar da kai da wannan alƙawarin da ka ɗauka ko ba haka ba rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kada mutane su mutu suna da hujja to kaga ashe akwai mas'uliyya alfardiyya allati tata'allaqu bil i'tiqad wadda take da alaka da i'tiqadi amma su hurriyatul i'tiqad suke kiranta don su batar da cewa yin addini abu ne wanda za a tambayi dan adam a kansa kuma shine babbar responsibility akan dan adam inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wa hamalaha al-insan dan adam ya dauki amana tsakanin shi da Allah ya rubuta ma Allah to kai ka ce huriyatul i'tiqad to nan ka ce yayi abin da ka dama to in ya mutu ya zo gaban Allah kuma za a tambaye shi to ina al-mas'uliyya wanda Allah zai tambaye shi akan tarar tashi al-qiyama to shi yasa cikin waɗannan mustalahatkin dole akwai abubuwan da ake koye wanda yana buƙatar dan adam ya tara da su surtu ko wajen tradiction ko wajen karatu kai ka karanta yare ya kamata ka rinka fahimtar menene aka koye a cikin wannan abin malam sai mu tafi duk yana daga cikin ibada gabanka na'am akwai mas'uliyatul jawarih responsibility ta aljawarih gabanka Allah subhanahu wa ta'ala bai yace a cikin suratu al-Isra wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa nan taqfu asalin shi da kafa yaqfu ya bi diddigin abu ba ana nufin kada ka bi diddigin abin da baka da sani ba a'a abin da ya dace ka nemi sani suka nemi sani abin da bai dace ka nemi sani ba ka bari sai Allah ce inna sam'a lalle ji kunnanka kana ji wal basar da ido abin da kake gani wal fu'ad da kuma zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'uda dukkan waɗanda za a tambaye ka an kawo waɗannan ne ba don saboda su kaɗai bane a'a gaban ka gaba ɗaya ake nufi bakin ka za a tambaye ka to kaga yanzu an riga an ce hurriya bakin ka yi abin da ya ga dama hannayen ka su abin da suka ga dama in dai cikin haƙƙin Allah na amma in dai ya shafi dokokin ƙasa da na mutane to ka kiyaye na akwai mas'uliya to ina waɗance wagga mas'uliya wanda Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kutiba ala ibn adama hadduhu min az-zina la mahala mudrikun zalika la mahala an rubuta mu dan adam rabon shi na zina sai ya cimma wannan la mahala domin ba zai iya kauce shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal ainani zinahuma annam idanu suna zina zina su kuma ita ce kallo an gane ko ba dan mutu ya kalli mata mutane za mu ce mazinaci ba a'a ita wacce zina babban an santa daban kallo kuma shi kuma wani abu ne wanda dan mutu ya yi ba a cewa da mazinaci da balle a tayi mai haddi ka zo zai iya cewa to ya yanci zina ta ita ba lalle ita ce mataki mataki ce an gane ko wal udhunani zinahum istima kunne suna zina suna saurarin magana ta fasikanci ko saurarin magana da suke son matar da suke son su fasikanci da ita an gane ko wal lisanu zinahul kalam halshi zina shi ita ce magana daukar randebu sai wal yadu zinaha al batsh al yadu hannu zinaha zinatta kaga larabci al yadu mace ce hausa kuma namiji ce al batsh damka ya kama mace ko ya rungume ta ko mu ce aiki da hannun da zai kai ka zuwa ga zina tun da yanzu ɗaukar salula ka yi wani whatsapp ko wani abu wanda zai kai ka ga alaka da mace da kai zina ita shi ma wannan zai shiga ciki warrijiru zina halkuta su ko kafafuwa ko kafahuwa ko kafahu zina su ita ce mi alkhuta jam'in alkhutwa tafiya ka taka ka je inda za ka yi zina kuma ba ana sai ka taka da kafafunka ba ko jirgi ka shiga katta wata kasa tafiya ce kai saboda wani zai iya tawilin wannan ko mota ka tuka katta wani wuri ko kallabe ko wani gida inda kake zina da mata duk dai tahiyar ta alkhubaci ka sa akwai masu wayo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal qalb ita ko zuciya yahwa wa yatamanna tana buri tana son ta kai gare shi kaga alqalbu muzakkar ne a wata riwaya wan nafsu rai wa yusaddiqu dhalika alfarj aw yukaththibu abin da yake gaskata wannan alfarju in an ce alfarju da sukuni shine al'aura in an ce alfaraju an kai mara'un fatha shine budi Allahumma ij'al lana min kulli dhiqin makhraja ko min min kulli hammin faraja aw yukaththibu ko ya karyata to kaga waɗannan su ne matakai na zina a tadabirul waqi'a waɗanda musulunci ya bi duk ya hana ya bi mataki mataki ya hana su magana Allah ya hana fitowa Allah ya hana balle a gamaci in za ta fito an ce ta sa sutura ta kare kanta in ma za ta je wajen aiki aikin da ya dace da ita wanda musulunci ya yarda an ce ta kare kanta kuma ba a yarda da mukhalata ba ta keɓanta daga ita sai wani namiji duk abubuwa da musulunci ya ɗauki matakai akan su magana ma ga irin wanda za a yi kallon ma ga irin wanda abin nan bai halatta ma mutum ya kalli matan mutane ko ba haka ba da ka gani an ka ce ka soke kanka ina fata an fahimci kallo guda ne ko akwai wani malami Allah ya ji kanshi Najeriya kira kira shi kala rawi yana ba mutane dariya yace an ce fa inda laka ula wa laysa laka saniya ka kalli mace kallo guda amma baka da nabi yace to shawarar nake son baka da ka ga yace ka kora ido in ka yi kirki cikin na biyu in ka kauda kai kai haka cikin na biyu ne yace amma in ka kama har ta yi ko da cikin guda ne dama dai guda an ka baka an gane ko Na'am.
to wannan hadisin yana nuna muna mas'uliyya ta aljawarih gabanka akwai mas'uliyya a kansu za a tambaye ka wannan ranar tashin alkiyama me izon su tura izon annule sa ba su zuwa ka a kawai ka je ka sha abin da ka ga dama bakin ka magana da za ta fito za a tambaye ka abin da ka faɗa hatta da iskar da kake shaka in ka je wurin da za ka mutu da ka sa akwai abin da in ka shake shi za ka mutu za a tambaye ka wannan abin da ka shaka mas'uliya ce kamila gabbanka an baka mas'uliya ke nan dole na sai ka tashi hatta da jikinka ka ci abin da zai cutar da kai in ka san da haka mas'uliya ce za a tambaye ka duk jikin nan naka kuma za su yi shaida akan ka yau mata shaɗu alaihim alsilatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun to wannan a gurguje na kawo shi saboda mutane su fahimci abinda eh, mas'uliya alfardiyya take nufi in muka ɗau ƙari da wannan sai mu je zuwa ga almas'uliya wadda take alkhassa ya an ce almas'uliya alkhassa shine abin da ya shafe ka an gane ko almas'uliya al'ama wadda ta haɗe mutane da dama an gane ko to shine al'amma yanzu misali zaka iske wani Allah ya bashi jagorancin gidansa da Allah zai tambaye ka hadisin ibn umar radiyallahu anhu wanda ya ce sahih bukhari sahih muslim hadisi ne mashhuri kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da al-amir shugaba za a tambaye shi akan abin da aka bashi jagoranci in an ce shugaba ba ana nufin shugaban kasa kawai ba na fata an fahimce ni kowane shugaba tun daga mai unguwa da mai eh, gari har abin da yiwo sama duka mas'uliya ce ta jama'a namiji za a tambaye shi akan mas'uliya ta gidansa mace za a tambaye ta kan mas'uliya ta gidanta da gidan mijinta da 'ya'yanta bawa za a tambaye shi a gurguji duk wannan muna kawo shi to yanzu in muka duba sai tura su ce a ai akwai abin da ake ma yanci yara a bar su su yi abin da suka ga dama kada azama su wata doka alhali ba a yarda a cikin kasa ba mutum abin da yake so amma a cikin gida inda ake ba mutum tarbiyya an yarda mutum ya aikata abin da ya ga dama akwai matsala ko babu Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da ƴaƴanku ku umurce su da sallah hadisi na cikin sunan Abu Dawud da, da, da sauransu ƴaƴanku tun suna ku umurce su da sallah da shekara bakwai ku buge su shekara goma kuma rarrabe tsakankanin su a wajen lokacin kwanciya wadansu malamai suka ce tun suna eh, eh, yara tun da mutlak ne wasu suka ce a'a bayan shekara bakwai wasu suka ce bayan shekara goma wasu malamai suke a duk lokacin da an ka fahimci dai akwai matsala ana ayyata hal rarrabawa ta abin nan to yanzu an ce a a bar kowa ya bin daga dama dan ka ya tashi ya ce bai sallah kuma shikenan haka zaka yi da shi ya zaka yi saboda bisa wurin tura sun ce hurriya kaga nan sun dauki responsibility ta aiki da abin da yake na kasa amma can wajen Allah su wannan babu ruwan su kaga nan babu wannan mas'uliyya shi ko Allah zai tambaye ka waɗannan amalolin gaba daya za a tambaye ka eh, eh, responsibility ta kasa divorce civic ka biya lanhu baka iya lanhu ba ka yi kaza baka yi ba amma a mai maka wa'azi kai sallah ana ganin wannan ma bai ba wani abu na wanda dace ba kai dai kawai ka biya abin da gwamnati take biyar ka kai zi eh, abin nan can abin da ya saura wannan tsakanin kana da Allah in kun kasa can gaban Allah kaga abin da zaka gani Allah shi muna kyau to sai mu aje wannan mas'uliyya mu dauko shara'ih al-ijtima'iyya mataki na jama'a daban-daban ka gane ko za mu ɗauko malamai suna da mas'uliya a kansu mas'uliya ta malamai a gurguje tun da lokacin namu bai da yawa malamai dole ne su dage da karatu saboda ƙarin ilimi ilimi neman ilimi ibada ne dole ne malamai su dage akan karantar da al'umma dole ne malamai su dage akan da'awa da wa'azi dole ne malamai su yi haƙuri da al'ummarsu don ba waɗansu malamai za a kawo ba waɗanda za su haƙuri da al'umma kuma kowa cikin al'umma dole na yi haƙuri da wani kamar da malamai wani malami yake cewa in musulmi bai haƙuri da musulmi ba to wane ne za a kawo wanda bai haƙuri da ba malamai dole na su rike matsayin su su yi bayani abin da Allah ya ce su raba kansu da kwaɗai su raba kansu da fadanci su raba kansu da abubuwan da Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba don ba za a kai labari ba haka bayan mas'uliya ta malamai akwai mas'uliya ta jagorori wanda don Allah ya bashi wani abu gwargwadon abin da zai iya cikin jihar ka kai kokari ko cikin direction kinka ko cikin kamfani kin da kake komandan ko wani abu kaga kayi iya abin da Allah ya baka iko abin da ba za ka iya ba Allah ba zai tambaye ka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane ko sai mas'uliya ta iyaye iyaye dole su ma su tashi tsaye akan abin da Allah ya basu domin da gidaje za su gyaru da ƙasa ta gyaru ko ba haka ba da gidaje za su gyaru da ƙasa ta gyaru gaba ɗaya ai gidajen su ne ke haɗuwa su ba da mu su ba da ƙasa ko gari da ƙasa da jiha da komai amma yawan kamar gidaje suka lalace to ya za a yi akwai mushkilolin da bai yiwa a samu gyara sosai an koma zuwa gami wani mutum yake cewa ita tarbiyya kamar shara ce ka gane ko kamar yadda ake shara haka ne ake tarbiyya yanzu misali gwamnati ce za ta share garin yamai za ta iya ko da za ta iya dai za ta sha wahala ko ko ba haka ba domin ba kananan kuɗaɗe ne za a kashe ba amma yanzu misali aka ce kowa zai share bakin kofar gidan shi duka kowa ya mai ya fito ya share kofar gidan shi kwana nawa za a yi share yamai ina fata an fahimce kaga ita gwamnati zama to wuri na jama'a ɗaya ne za ta iya sharewa shi kenan an share to haka tarbiyya da kowa zai tsaya tsayin daka gyara tarbiyya ƴaƴan shi da al'umma ta gyaru to za a tambaye ka ‘ya'yanka suna sallah ba sa sallah ‘ya'yanka suna ƙetarawa mazaje su sai su yi maɗin wasu ciki ko ba su yi kana kallo ka ƙyale ‘ya'yanka mata suna fita lokacin da suka ga dama su dawo suna da mota suna da bond su suna da dama su je buwa su ɗauki samare su suna da dama su ɗauki portable su yi alaƙa da duk wanda suka ga dama da shi ko ba haka ba duka Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka ‘ya'yanka sun samu babban diplom sun samu aiki amma ba su iya sallah ba shi wanga shi responsibility amma su yi sallah ko su iya karatun Qur'ani wannan sai libat ta responsibility zaka ba da amsa gaban Allah zaka san komai zai kace na ga aikatawa to wannan mun ba da misali ne su kansu matasa ƴaƴan musulmi duk wanda ya balaga akwai mas'uliya akan sa ya sani duk abin da ya aikata za a rubuta faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai la responsibility Allah ya riga ya dora maka wannan dole sai ka yi ta sai mu zo akan ta'assusat su ma takhasusat akwai almasuliyat akan su wanda ya karanta ilimin likitanci akwai responsibility akan shi yayi iya kokarin da zai kawo a cikin gurin masu cikin al'umma duk matsalar ta taso shi za a tambaya wanda yake jami'in tsaro ne duk matsalar ta taso game da rashin tsaro wanda zai iya yi bai yi ba zai ba da amsa gaban Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko malami a matsayin shi na mai da'awa in ya bari al'umma ta lalace bai yi iya wa'azin shi ba shi ba shiryarwa bane cewa an kai wa'azi Allah shi ke shiryar da al'umma ba wanda ya ko kanka baka isa ka shiryar balle ka shiryar da wani na a matsayin ka na kaza duk saktar na kasa gaba daya kowace minister akwai responsibility kin da an ka dura mata masu kula da noma masu kula da kiyo masu kula da tattalin arzikin kasa masu kara da tsaro masu kula da harka addini masu kula da kaza masu haka na an kararraba mu kowa aiki saboda kasar ta ci gaba to duk abin da za a muku cikin administration kai ne dirje kai ne director kai ne wane ne wannan shugabancin za a tambaye ka shi ranar tashin alkiyama ba wai kawai za a tambayi abin kowa yana da daidai inda aka bashi ko cikin service ana iya a ɗiba a ce to kai waɗanda su ne a ƙarƙashin ka kai waɗanda su ne ƙarƙashin ka to za ka san menene za ka ba da amsa ranar tashin alkiyama to don haka malam kamar a takaicen takaitawa abinda muke son mu ci shine cewa mas'uliyyar nan ta hau kan kowa kuma gwargwadon abinda Allah ya baka iko shine zai tambaye ka akan shi zan can a koma nan a ce babu tambaya akan wani nan duniya ma ana tambaya amma tambayar duniya tambaya ce wadda take yan karama domin ranar tashin alkiyama za a tambaye ka tun daga ran da ka balaga har zuwa ƙarshe komple ba a taɓa examen mai tashin hankali ba jaraba mai tashin hankali ta alkiyama domin abubuwan da baka aika dibo jarabawa ta shekara fa a makaranta za a yi maka ne cikin wata uku a ce to bakin nan za a tambaye ka abinda ma aka yi a shekara ba a tambayar ka duka sai karshen shekara wani malami ya ce duka zai tambaya amma a lahira in an ka zo tun daga ran da ka balaga har zuwa ranar da ka mutu ka koma ga Allah duka gaba ɗaya za a tambaye ka kuma babban matsala ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kiyaye kai ku kamanta abinda kai yi jiya in an tambaye ka ba ka yi lissafa shi maganganun da ka faɗa jiya gaba ɗaya kai in ba rahama Allah ba malam samu aljanna sai ayi waya tun da abinda mutum ya aikata jiya maganganu a ɗauki fanni guda na kallo ko a ɗauki na bayani kai kanka kama ce wasu abubuwa da ka faɗa kuma an rubuta an ƙage to kaka ya zo gaban Allah waɗanda na ce a'a kana da damar ka aikata abin da kake so to kuma responsibility shi ko Allah subhanahu wataala ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga akwai aiki gaban mutane to shi yasa muke kira irin waɗannan term da ake kawowa wajen fassara su da wajen tarjama su tradiction translation ya kamata ɗaliban ilimi ko mutum mai karatu ya rinka taka tsantsan da irin waɗannan abubuwan neman jagorancin nan musulunci ya azami shi dokoki kuma akwai yadda ya kamata a yi shi a musulunci kuma responsibility ba ta tsakaita ba kan a'a har kai kanka daga banka akwai responsibility za a tambaye ka abin da ka aikata da abin da baka aikata ba wanda an ka ce ka aikata da abin da ka yi da daddare da abin da ka yi da rana kullum fi kitabin mubin yana cikin littafi wanda yake bayyananne an san da shi to don haka abinda muke son ɗaliban ilimi su fahimta da kowa da kowa wannan nasiha ce gare mu gaba ɗaya don babu wanda bai da nauyi a kansa kuma ɗan adam ajizi ne ba a cewa ɗari bisa ɗari za a samu musulmin da zai yin komi ɗari bisa ɗari wannan ba zai taɓa yiwuwa ba yana ɗan adam yana yin kuskure abinda ba za ka iya ba ka bari inda ka yi kuskure ka gane kuskure ne ka gyara haka ne ake tafiyar da rayuwa amma mu watsar da al'amurra mu tafi kawai mu duri mu kwancin mu waɗannan abubuwan za su zo muna da matsaloli waɗanda kuma duniyar ba ta wuce ba in an jima a ce babu ka yan mintuttuka kaɗan kuma za ka je gaban Allah in ka samu ni'ima ka samu ni'ima wadda har ta ƙarshe wadda ba ta da iyaka in ka shiga cikin azaba ka shiga azaba wadda har ta ƙarshe ba ta da iyaka kenan kowane matsayi yana da sunan shi kuma akwai tambayar da za a yi maka duk abin da ka karanta za a tambaye ka akan shi annabawa suna da mas'uliyya akan su malamai da suka gade su suna da mas'uliyya jagorori suna da mas'uliyya mace tana da mas'uliyya kowa ya sa wannan cikin kansa in ana son a yi gyara amma in ya zama to kowa aikin wani yake kallo da abin da ya kuskure shi ba zai gyara nashi ba to babu tantance za a samu canji cikin al'umma ya kamata kowa ya dawo ya karatu ta da su yadi nashi responsibility da akan shi shi ina ne yake da kuskure ya gyara to haka za a yi a samu gyara amma in ya zama to kai da tuham wanga dai ce shi wani wuri kaza yake da matsala amma shi bai kallon matsalar sa an gane ko to nan za a iya samun matsala ba za a iya samun cin nasara ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon disantarta Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya har da za mu haɗu da Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa ayyuban mu su shagaltar da mu daga ayyuban waɗansu mutane nasihar da muke yi ba muna kokarin mu tuna wadansu asiri bane ba kiran sunan wani zamu yi ba muna nakadin aiki da manhajin da wani ya tafi akan sa don saboda a samu gyara ina ganin nan ya kamata akwai Sheikh Usman bin cikin littafin sa Ihya Usunna wa Ahmadul Bidi a can karshe yayi bayanin musabbabin yin abin da ya sa wannan littafi ba don saboda ya bi kurakuran mutane ba a'a shi don saboda bayani ne na nasiha Allah ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai a yi muna addu'a sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu.
Alhamdulillah wa hada salatu wassalamu ala man nabiyya ba'da. Nan za mu dasa aya kuma sai rana wa tau idan Allah ya mu insha Allah. Muna fata abin da malai ya faɗakar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Abin da an hannuwa kuma Allah ya ba mu ikon hannuwa. Domin an ka taimasuliya kowa kenan abin ya shaye shi. ko ba haka ba kuma mas'ala ta duniya ma mai sauki ta irin ta lahira tunda mala'iki na zai maka tambaya ko Allah subhanahu wataala ina fata Allah ba mu ikon ba da amsa daidai na'am za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mu zo baya da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassul da wannan ibada muna roƙonka duk wanda ke taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimake shi Allah mai son kama addinin musulunci ta ban ƙasa Allah masu shari'a ne Allah fitar da su kuma ba masu yawa ne Allah ka kare musulunci da musulmai daga sharrin su Allah duk masu son su kawo mana fitina a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah muna roƙonka in masu yawa ne Allah fitar da su kuma masu yawa ne Allah ka mai da annin su a kansu ka kare ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah masu baran addu'a gare mu Allah subhanahu wataala ka san buƙatotin su da mu da su duka biya mana gaba ɗaya na alkhairi na sharri ka mai da su na alkhairi ka biya mana gaba ɗaya Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين